العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي سرري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى yau shine darasin mu na uku a cikin wannan littafi mai albarka a nabiyu rahma siratun wa durusun wa ibar na hudu afwan darasi na hudu idan ba manta ba a baya mun tsaya a shakku sahadi tattu shakki sadar yau kuma da yarda Allah maɗaukacin sarki za mu tashi wafatu ummihi wa kafalatu jaddihi abdul muttalib iyahu mahaifiyar wato rasuwar mahaifiyar annabi alaihi salatu wassalam da kuma rainan kakansa shaiba abdul muttalib iyahu akan kansa irin rainan da yayi wa annabi alaihi salatu wassalam كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أمه آمنة بنت وهب النبي عليه الصلاة والسلام يا كسنتي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي kuna gani yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma ummihi aminatu binti wahab annabi alaihi salatu wasalam ya kasance tare da mahaifiyarsa aminatu yar wahabin wa jaddihi abdul muttalib bin hashim da kuma wato kakansa abdul muttalib dan hashim fi kala'atillahi ta'ala cikin kulawar Allah madaukakin sarki kala'a shine kulawa wa hifzihi da kuma kariya ta Allah annabi alaihi salatu wassalam ya kasance a haka yumbituhu Allahu nabatan hasanan Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi daga wani tsiro kyakkyawa kyakkyawan tsiro lima yuridu bihi min karamati saboda Allah saboda abin da Allah yake nufin annabi alaihi salatu wassalam yake nufin sa da shi na girmamawa falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sitta sinina yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya cika dan shekara shida cir to daidai wannan lokaci kharajat ummuhu min makkata ila yasrib mahaifiyarsa ta fita da shi ko ta fita min makkata daga makka ila yasrib gurin da ake kira yasrib ina ne yasrib madina sunanta a da kenan ya ala yasrib la muqama lakum farji'u an gane shine yathrib amma ba a gaya mata wannan sunan yanzu gaskiya saboda yathrib abin da yake nufi shine kamar garin damuwa da Allah yace la tasriba alaikum al-yawm ya gaya wa mutanen annabi annabi Yusuf ya gaya yan uwansa haka yathrib shine gari da yake na damuwa to suna gaya wa wannan garin wannan sunan da to sai ce li ziyarati kabri zawjiha dan ziyarar kabarin mijinta tun kafin zuwan musulunci zuwan mata kabari halal ne daga baya aka zo aka hana su hadisi ummu adiya yace kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha kaga yanzu aka zo aka ba su dama to sai yake cewa walidi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine mahaifin annabi alaihi salatu wassalam abdullahi bin abdul muttalib sunansa abdullahi dan abdulmuttalib wa ma'a waladu hal yatim a tare da ita akwai dan dan nan nata wanda yake maraya shine wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad aminta Allah ya tabbata a gare shi wa khadimatuha ummu ayman da kuma mai mata hidima ummu aimana da ba wuce yake cewa ummu aimana to da ita a cikin waɗanda aka yi tafiyar da su shine khadimatu hadin ummu aimana nan ita ce wacce annabi ya yi bawali ya ba ta yace ta je ta zubar tana shan kwana ta shanye annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya daga hakin dawo ina abin da aka ce ki je ki zubar sai ta ce na zuba a gurin da ba abin da zai taba shi sai annabi ya gane me take nufi sai ya ce yadda kika sha wannan abin wuta ba za ta taba ki ba ummu ayman saboda haka amma fa ba a shan fitsarin kowa na annabi kawai ake sha duk fitsarin wanda ka sha ka sha typhoid da malaria da da bala'in duniyar nan saboda haka na annabi kawai ake sha to sai yake cewa wa qadimatuha ummu ayman fa makasat shahran sai ta zauna tsawon wata ɗaya sun maraja sannan ta dawo wa baina ma hiya fi tariqiha tana kan hanyar ta kuwa sabaha maradu sai rashin lafiya ya kama ta washtadda alaiha fi awail tariq sannan rashin lafiya ta tsananta a gare ta a goshi goshin tafiyarta akan hanyar tafiyarta ta dawowar hatta tuwfiyat bil abawa tana hanya sai ta rasu a wani guri da ake kira abawa'i qaryatun baina makkata wal madina wata alkarya ce wani karamin gari ne tsakanin makka da madina shine abuwa wa wa'ida ila jaddihi abdul muttalib sai aka bai da annabi alaihi salatu wassalam zuwa ga kakansa abdul muttalib wa ashfaqa alaihi ya rika tausaya mar ya tausasa masa kwarai da gaske shi wannan kakan nasa aksara min ishfaqihi ala auladi fiye da yadda yake tausaya wa 'ya'yansa na cikinsa sa idan abdulmuttalib yana zaune ƴaƴansa babbannin annabi alaihi salatu wasalam saboda kwarjini da Allah ya bashi ko iya zuwa shimfiɗar sa ba ta yi kowa yana zauna ne a gefe kowa yana gani Allah ya ba abdulmuttalib kwarjini amma inda annabi abdulmuttalib yake zaune sai a ga annabi a gurin sai ya janyo shi ya sa shi a kusa da tun daga lokacin suka fara gane cewa wannan yana da wani alamu na musamman yana da wani mataki da zai hau na musamman kuma hakan ce ta faru da to sai yake cewa wasara yu'thiruhu alayhi ya kasance yana fifita shi al-isa shine fifitawa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa al-isa wato wa yu'thiruhu alaihim jami'a yana fifita shi akan sauran 'ya'yansa duka ɗaya daga cikin abubuwan da ake so mu koya kenan dangane da kulawa da ɗan riƙo ko maraya abin da yawancin mata ba sa fahimta kenan idan aka kawo miki dan riko ko matar ta mutu aka auro ki kika zo kai ki kishi da wannan yaron kai ko ban rabuwa aka yi aka aje kar ki wai san wanda zai jikan ki ba an sha samun haka sau da yawa wataƙila wannan da kika takura kika gallaza kika hana abin su kike cutar da kike man sharri wataƙila shi zai amfane ki nan gaba an yi haka wannan ya ba a irga ba wai da ba a yanzu ba akwai bawan Allah da yana nan mai kuɗi ne a garin nan na faɗi sunansa kowa ya zan shi haka wacce ta rike shi kai ma har yanzu in ya tashi in sallah ta zo abin da yake yi ba wai kayan ta na sallah ba har wanda za ta raba ƴan uwanta sai ya kawo irin abin da wancan maliku ya yi wa ummu zar'i kagan ya zo ba ta abu zai ce ba naki ba ba har ƴan uwanki in suka zo ki ba su na miji na goma haka ta faru da shi to saboda haka shi ma idan ya tashi haka yake wani lokacin sai ta mace da kuka ta ta kuka tana ka yafe min kai kaza ya ce na yafe miki umma ba komai ta yi ta yi tsiya ne tsiya iri iri ta yi ta to shine abin da yake kawowa anan wafatu jaddi ya abdul muttalib mun gama da wancan to sai rasuwar kakansa abdul muttalibi wa kafalatu ammihi abi talib da kuma renan baffansa abu talib iyahu akan kansa sai ce lamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samani sini yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya cika dan shekara takwas tufiya jaddu abdul muttalib bin hashim kakansa abdul muttalib dan hashim ya rasu wa nahada abu talib in aka ce annahdu shine wato nan take ana yin kaza kawai wani ya raflesin cikin gaggawa abu talib sai ya karbi ya tashi ya miƙe cikin sauri ya karɓi kulawa da bi haƙƙi bin akhihi da haƙƙin ɗan ɗan uwansa ala akmali wajin a fusa mafi cikar fuska wato a fusa kyakkyawar hanya ta ruko shine ala akmali wajhin aka kawo shi bi sigatil mufadala akmali wajhin mafi girma mafi cikar hanya wa dammahu ila waladihi sannan ya janyo shi ya hada shi da sauran ƴaƴansa wa qaddamahu alaihim kuma shi ma ya bibita annaba akan sauran ƴaƴansa bara yi wata tambaya abu dalib ƴaƴansa nawa abu dalib yana da ƴaƴa nawa eh barakallahu fiku ƴaƴansa hudu alan wasalan an gane ku yana da ƴaƴa hudu to shine yake cewa waqtasahu bi fadli zan zo gaba kuma ce ya sunan su yanzu dai an amsa mun wannan sai ya ce waqtasahu bi fadli ihtirami sannan ya fifita shi ya keɓance shi kutusiya shine keɓancewa ko idan ka zo ka ce wane ya an samu taksisi akan wane da kaza sai mu ce me dalilin ka yanzu annabi ya yi abu a ce a ai kutusiya ce zai ce man dalilu ala zalik kutusiya ba a faɗarta da baki sai ka ka dalili to ya keɓance annabi alaihi salatu wa salam bi fadli ihtiramin an gane ku da wato wani fifiko na alfarma shine ihtiram alfarma wa taqdisin da tsarkakewa ana tsarkake ya tsarkake shi mutuka biye da sauran ƴaƴansa wa zalla fawqa 40 sana ya zauna tsawon mun ce zalla tana cikin kana wa akhawatuha saboda haka ya kasance ya zauna tsawon shekara arba'in tare da shi yu'izzu janibahu yana wato kambama gefen annabi alaihi salatu wasalam me kambama gefe wato yana ba shi kulawa ta kowane bangare shine yu'izzu janibahu yana buwa yadda gefensa gashi bai musulunta ba amma baya bari a taba shi wa yabsudu alaihi himayatahu al-himaya shine kariya yana shimfiɗa ma kowace irin kariya wa yusadiqu nan kamata ya sa kafun amma fa ya kamata ya zama wa yusadiqu yana tunkuɗe masa duk wani abu da zai zo ya tadda shi an gane ko sannan wa yukhasamu min ajalihi sannan akan annabi yana faɗa in ka taba annabi zai awo ya faɗa abu ɗaliban ce a ɗabi'a sa ba ruwansa da mutane baya shiga harkar jama'a amma in ka taba annabi yanzu zaka ga yayi jan wuya baya bari wa idza khasama fajara al khusuma shine ba wuce yake cewa husuma in mun zo fasara a soro malaman soro ce wanda suke husuma wal khusuma sai a ce da husuma to shine ba wuce ya rika shi ma sai ce husuma an gane ku husuma shine wato rigima kenan fada malai yake durusun wa'iba irin darasan da zamu diba da ababen lura a cikin wannan abin da muka biya nash'atun nabi sallallahu alaihi wa sallam tasawar annabi alaihi salatu wa salamu yatiman a matsayin sa na maraya mun yi bayani a baya cewa waye maraya man faqada abu wa lam yablughu al-hulum duk wanda ya rasa mahaifi alhali bai balaga ba shine sharadi in ka girma mahaifinka ya rasu ba sunan ka maraya ba ka dai rasa mahaifi kuma dole za a tausaya ma domin ka rasa masoyi amma maganar maraifi ba nan take ba kan mutum ya shiga rediyo gemai gemai da shi ya ce shi maraya ne kai gajiyayye ne ba maraya ba ne ko malalaci maraya shine wanda ya rasa mahaifinsa alhali bai balaga ba idan a dabbobi ne wanda ta rasa uwa domin ita take kawo abinci a dabbobi shi uban watakila ma ba dan garin nan ba ne ko ba ba taba ganin sa ba ba amma san shi ba amma uwa je ga shi taron suke to shine bambanci kuma uwa ita ce dai mai nemo abinci a cikin dabbobi ko to a cikin kuma mutane shi ne zama dan adam namiji to shi ne nash'atul nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman tasowar annabi a matsayin maraya izarun bi maqdami munqidid du'afa an gane ko wani shela ne izar shine shela sanarwa an fahimta da kyau ko idanun sanarwa ne ko shela bi maqdami munqidhi du'afa wato dan wato gabatarwa ga masu wato wulakanta raunana wali yatama da marayu min dhulli an gane ko kuma bi maqdami munqidhi du'afa dan a gabatar da kwato al-inqaz shine kwatowa dan a kwato waɗanda suke raunana wali yatama da raunana da marayu min zulli na da kaskantarwa da wasu suke musu in maraya ne kai sai a banza da kai walistidafi da kaskantarwa kuma har yau ko ka ce azulli shine tabarwa na daga tabarwa walistidaf da kuma kaskantar da su da ake allazi yu'ani minhu almustad'afuna fil ardi eh wanda wato almustad'afuna waɗanda suke rauna na yu'ani minhu wato suke haduwa da irin wannan aban kasa suna haduwa da wulakanci da tozartarwa mafi yawancin marayu za ga wani marayan in aka ce babansa ya mutu shikenan dalilin lalacewarsa ya zo babu wanda zai kuma bi ta kansa wataƙila an yi mai wuyar an yi da gaske idan uban ya mutu a kai wannan abincin zuwa kwana uku kuma kwana uku ma sun kawo a cinye da su ko sun kawo sun kwashe haka za a yi wannan abu yana bani mamaki lokacin da aka yi mutuwa annabi cewa ya isna'u li ali ja'farin ta'aman amma yanzu mutanen mu cinyewa suke idan an yi muku mutuwa zai a zo a zauna ba za a kawo sai dai a jira har wani wata gaisuwa na je na ga wani yana zaɓe yana cewa wai shi wai a kama gurasa ko menene zalla mayar da wannan gurasa za a kama kaga wannan kuskure ne babba wannan ka koma mata dan fodiyo ma sai ga jiki ya gaya ma haramun kake ci in ka ci wannan ka ci haram dan ba kuɗin ka bane in dai kuɗin marayu ne yace haram ka ci to shine abin da mala yake faɗa yake cewa to wa minhumul aitama daga cikin su akwai marayu alladina yudhi'uhum ko yudhi'uhum awliya'uhum waɗanda waɗanda suke kulawa da su suke tozarta su akwai kuwa likai la yansha'u domin kada su taso nash'atan wato eh wata irin tasowa ya'rifuna biya huquqahum wanda za su haƙoƙinsu a ciki sai a wulakantar da su a hana su 'yancinsu to shine likai yansha'u likai la yansha'u dan kansu taso nash'atan tasowa ya arifuna biha huquqan wata za san yancin in mutum ya taso ya ilimi kun ga dole zai gane yana da huriya cewa yana da yanci kaza da kaza da kaza shine abu na farko in ji malam na biyu yace anna nash'atuhu min ghairi abawaini kuma ku sani tasowar maraya ba tare da iyaye guda biyu ba ko tasowar annabi ba tare da iyaye ta bangare biyu ba sai ce wa min gairi jaddi kuma ya taso ba tare da kaka ba ta bangare uku kaga mutum ya rasa uwa da uba ya kan kai shi gidan kakanninsa to shi babu to sai yace taqda'u sabila amamal mubdili taqda'u sabil yana yanke hanyar amamal mubdili da waɗanda suke mabarnata akwai mabarnata masu wanda ba sa son zaman lafiya kuma su zo su rika biyo fadayin abubuwa su lalata su to shine yake cewa alladina rubama waɗanda sau da yawa shine rubama ko rubama ko rubama bi ya zo hata alqur'ani rubama da rubama ya zo to sai yake cewa ittahamuhu wanda suke sau da yawa suna tuhumtar annabi alaihi salatu wassalam bi annahu na cewa shi annabi alaihi salatu wassalam innama rubi'a lubbana da'watihi cewa wai an shayar da shi na nonon da'awarsa wannan da'awar da ya zo yana yi an shayar da shi nonon ne wa risalati da sakon da yake cewa an bashi an shayar da shi ne bi tawjihi a wata hanyar nutarwa wai suna ganin abin da annabi ya zo yana yi yanzu bai sai da kansa ba dictation ake ma kuma wanda suke mar iyayensa ne to shine kun ga akwai hikima ɗaya daga cikin hikimomin da Allah ya sa ya karɓi iyayensa ma domin ya san za a yi man wannan goro za a zo daga baya wasu su ce ai annabi alaihi salatu wassalam iyayensa ne suka dora shi akan wannan saboda ya taso a cikin kabila madaukakiya a nonon su ya sha an fahimta da kyau ko to dan Allah madaukakin sarki ya rushe irin wannan da'awar ta su to shine aka kawo mana anan ake cewa wato bi tawdihin na wajen nutarwa wa irsharin da shiryawa min abihi haka suke faɗa wai mahaifinsa ne dora shi akan wannan turban wa jaddihi da kuma kakansa likai ya cire bizalika ila jahid duniya wajen ya samu matsayin duniya a kakatin yana yaro suke ta nusar da shi in ya girma ga abin da zai wa hudaniha ai wa mata'uha da kuma kayan dadin duniya mata'uha shine a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah hudamuha shine mata'iha kayan dadin duniya bittina'in nubuwa ta hanyar wato annabta ya zo ya bi ta hanyar annabta ya kirkiro abubuwa ya ce kawai shi annabin Allah ne kuma turo shi akai to shine ma ne yake gaya mana anan wala siyama musamman ma anna usratahu kanat bi makanatin marmuqa na cewa wato dangin family na annabi alaihi salatu wasalam sun kasance suna da wani matsayi marmuqatan ai kabiratan suna da wani babban matsayi fi kaumi a cikin mutanensa to ɗaya daga cikin hikimomin shine sai Allah ya karɓe waɗannan iyayen da za a zo a yi gori nan gaba a ce duk su suka koya ba sai Allah ya karɓe su na uku wa fi yutumihi a cikin wato maraicin annabi alaihi salatu wassalam sai ce ma ya kulu tasliyatan wa jabaran an gane ko akwai abin da yake ma ya kulu tasliyatan abin da yake kasancewa an ciro shi ne an gane ko sai yake cewa wajabaran kuma an gina shi ne li qawadil yatama saboda irin hadarori da marayu suke fadawa fi kulli zamanin a cikin kowane lokaci wa makanin da guri fa idan arafu idan suka san cewa su marayun da za su zo nan gaba anna nabiyya hadhihi al-umma cewa annabin wannan al'umman ma kansa inna ma na sha'a yatiman ya taso maraya adraku za su risku za su samu sauki annal yutima laysa niqmatan wala mazalla za su gamsu da cewa lallai wato maraici ashe ba niqima bane niqima shine ba wato ba azaba bane akwai ni'ima akwai niqima ni'ima shine shine kishiyar niqima to ashe za san cewa maraici ba niqima bane ba ba wala ba wala bane wala mazallatan kuma ba tozartarwa bane dan Allah ya baka maraya ba tozartar da ke ba wanda ya fi kauna ma a ban kasa ya taso da shi maraya shine abin da malai yake faɗa nan malai yace na hudu annabi zalika daf'an li azimati yatim sannan kuma a haka wannan yana ƙara tunkudo addafu shine tunkudowa da yace la salata liman yudafi'uhu al-akhbasani yudafi'uhu ba sallah ga wanda ya zo wato yana kokarin tunkudo bawali ko bayan gida zai bawali yake ji amma saboda tsabar jin bawali da yake ya kasa ruku'i ta kake wai da sallah saboda tsabar bayan gida da yake ji ya kasa amma ba zai saboda sanyi yake ji ba zai sake alwala ba sai an yi sallah isha din nan dai to sannan kuma ya ki ya tsaya daidai to ba shi da sallah to kaga yudafi'u yana kukawa yana tunkudawa addafu kenan to shine yake cewa annabi zalika dafa'an lalle a cikin wannan darasi da muka ɗauka na annabi alaihi salatu wasalam akwai tun kuɗo niyyar maraya na cewa an ya tsani ɗarabi ma'alil umur na cewa ya miƙe ya yi aiki shine ya tsa wa Allah ya lil insani illa ma sa'a as-sa'yu shine aiki yani al'amal an fahimta da kyau ko to an ya tsani ɗarabi ma'alil umur ya miƙe wajen neman manya-manyan al'amura ba ma ƙanana ba duk abubuwan da zai nema ya nemi manya ma'ali manya idan boko kake yi ka rika neman first class a matsayin ka na maraya eh duk abin da aka nemi nemi babba domin ya zanto ko da ba a samu babban bare ba ka zo tan kasa ba sai ka ga kana mataki na biyu to shine ma'alil umur din da maraya ya ji wannan labarin cewa ga yadda annabi ya taso to sai kara mar ya kara masa karfin gwiwa sai malai yake cewa wala yuqaduhu yutmuhu maraicinsa ba zai zaunar da shi ba anil amali na gabarin yin aiki wa sa'i da kuma aikin har yau ko ka ce da kokari tunda sun haɗu dagewa da kokari akan haka ne bulugi asma a hadasi dan ya kai matuƙa wajen samun mafi kololuwar wato abin da ya lissafa yake bukata hadaf shine manufa a hadaf kuma manufofinsa dan ya kai ga mafi kololuwar manufofinsa fi hayati a rayuwarsa bal ya amal bar wannan zance dage aiki wa kullum muyassarun lima kulika lahu ga abin da annabi ya faɗa a cikin wannan littafin ma kun biya hadisin hadisi ingantacce na bukari a cikin dahawiya aqidatu dahawiya inda annabi ya zo yana magana a nan gurin shi ma mala ya koro shi a gurin wato yana so ya raddi ga wanda suke cewa ai ba sai kai aiki ba an riga Allah ya riga ya halitta yan wuta ya halitta yan aljanna sai koro hadisin yace i'malu fa kullum muyassarun lima kulika lahu kowa ya je aiki domin kowa Allah yana hore masa abin da aka halitta shi dan shi akwai wanda yanzu idan ka bashi qur'ani shafi biyu kace ya biya ka hada shi da aiki amma daily trust da the nation a yau sai ya karance ta kullum muyassarun lima kulika lahu ko ka gani kai ko yanzu aka baka wannan wata kila headline din kawai za ka kalla ka je ka duba wani labari ka wurgar da ita amma aka ma izu da za ka juye ki yanzu nan to kowa da abin da ya dame shi kamar rayuwar kamar yadda ka ga rediyo ne haka take kullum kullum mu yassarul liba ku lika lahu kenan akwai wanda yanzu ka zo kace ya zauna awa ɗaya za a yi karatun nan ka haɗa shi da aiki gani yake kamar kwana za a yi a zaune amma idan aka tafi kallon Real Madrid da Barcelona sai awa biyar yana kallo kuma bai gaji ba fa kullum muyassarun lima kulika lahu kai ko wata kila ko kana kallon kana jin cewa lallai fa an shiga lokacin ka wata kila da za kai wani limit zaka ji kai ba ka hakura ko me za a yi ka tashi amma akwai wanda awa goma za a yi musamman da club din sai ake yi to ba zai kosa ba amma an karatu ne awa ɗaya gurin da annabi ya ce duk wanda ya je zauna gurin da ake ke ambatan Allah ana biya Qur'ani ko hadisi ko sira ko tauhidi duk wanda suka yi haka ba min kaumi an gane ko ya tadara suna wa yadhkuruna Allah babu wasu mutane da zasu zauna suna darasi suna ambatan Allah annabi alaihi salatu wasalam yace illa gashiyat humur rahma illa nazalat alaihim sakina wa gashiyat humur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda duk wannan abin sai ya tabbata amma sai ga wani kamar tsungurin sa aiki fa kullum muyassarun lima kuli kalau annabi ce waye mala'ika hatta nan da muke zaune yanzu mala'iku sun kewaye mu duk da a cewa wannan karatun da muke akwai aljanun da suna ji duk kankanta ka matsayin ka na ɗalibi in za ka yi karatu akwai ɗaliban da aljanun da in dai za ka yi karatu ko a lantsan ne sai sun bi ka kowa saboda haka ta a gurin nan da muke zaune akwai aljanun da suke jin karatu suna ji to hatta su saboda musulmi ne masu san Allah kuma su ma mala'iku ya kewaye mutane sun kewaye mutane da su sannan Allah ya saukar da nutsuwa akan kowa sannan Allah yana ta ambatan sunan mu wato a gurin mala'iku ɗaya bayan ɗaya yanzu a kira wane a ce wane wane mala'iku suna ji a ƙara cewa wane dan wane haka za a yi amma ya tabbatar a stadium ko a wajen kallon bal Allah ba zai faɗi sai dai shedan ya ta kiran sunanka to kaga wannan alkhairin ne shine shedan baya so ka samu shine kuma shi za a sa account ɗinka wannan abin yanzu da kai shi sa ko da yaushe ina gaya wa musamman matasa wanda Allah ya hore wa yadda ka je ka ji karatu ma ko ka yi karatu wallahi zaɓe ne Allah ya maka domin a cikin miliyoyin mutane Allah ya zaɓo ka la haula laka wala quwwata illa bihi to wannan abin da aka yi ta kokari kuma shedan zai ta kokari sai yayi kokari ya raba ka da haka kana ja yana ja ne har yanzu haka muke yi shi sa ake ta kama kama ba mu san inda Allah madaukakin sarki zai amsa ba da ka ji nan ka bulla nan daga nan ka koma can domin kaka ba ba shi danin dama har ya zo yi nasara a kanka to shine malai yake gaya mana anan fa kullum annabi yace fa kullum muyatarun lima kulika lahu sai iktibasi an gane ku yayi wato ya ciro daga hadisi annabi alaihi salatu wasalam kullum muyassarun lima kulika lahu kowa an yassare masa an sauƙaƙe mar abin da aka halitta shi da ni na biyar annabi zalika habdan a cikin wannan tarihi na annabi akwai kwadaitarwa alhabdu shine kwadaitarwa alhirsu kenan wa tashji'an da karfafa gwiwa li ummati hadha annabi sallallahu alaihi wa sallam ga al'ummar wannan annabin ala takrimil yatim wajen girmama maraya eh akwai wato ba da karfin gwiwa wajen girmama maraya wa ya'anati da kuma taimakonsa al'aunu kenan wa yamna'un al-ma'un wa ya'anatihi da kuma tallafa mar i'ala tallafawa kenan wa adami dafihi an haƙihi da ragin wato hana masa haƙƙinsa kwace tun kuɗe masa haƙƙinsa ba a so ka tun kuɗe kai ba ma maraya ba kowa ma ballantana kuma maraya annabi ya ce ana wa kafirin yatimi ka hataini ni da mai tallafa wa maraya kamar haka ne annabi ya yi nuni a shara ila wato sababatihi wa maza wa lusba مالي أسئلة للمراجعة كم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمه آمنة في أي مكان كان وفاتها الثالث من كان معها حين توفيت من كفله بعد وفاتها sannan ma da yace mata tuwafiya jaddu wa abdul muttalib man kaffala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da jaddihi wa ila kam sanatin zalla sallallahu alaihi wa sallam fihi ma yati kun ga amsoshin duk suna ce abin da muka yi to sai ma da yace hilful fudul hilfu al fudul hilfu shine taro ko a ce kawance ko rike dibbi taron masu alfarma ko kawancen masu alfarma haka malamai duk suna faɗa wannan hilful fuzuli alfuzul lawa shine wanda ke ma abota falala jami'i ne na alfazi an fahimta da kyau ko taron masu alfarma masu daraja shi za a yi wani mawaƙi yake cewa innal fuzula ta'aqadu wa tahalafu Allah yuqima bi badni makkata zalimun ko haka yake faɗa yake cewa wato innal fudula hakika manyan mutane ta aqadu sun zauna sun yi alkawari wata halahu suka yi rantsuwa ala Allah yuqima bi badni makkata zalimin cewa ba za su bar wani azzalimi a doron maka ba lokacin ba musulunci bai zo ba dan annabi yana shekara kamar sha hudu a lokacin ba ko sha uku an fahimta da kyau ko daidai wannan lokacin domin lokacin da aka yi harbul fijar annabi yana shekara sha hudu sha biyar to a lokacin bai fi sha biyar ɗin ba shi ma ko sha shida bai kai ashirin ba kun ga ba a aiko shi ba to a daidai lokaci amma za mu ji me ya faru a taron ƙawantar to sai yake cewa sababuhu dalilin hilful fudul dalilin da ya za a kai wannan hilful fudul din taron ƙawance anna rajulan min zabi wani mutum ne daga zabi wanda shi a zabi baladun fil yaman wani gari ne a yaman wa zai gaya min wani littafi ne wani bawan Allah yake da shi a zabidi akwai tajridus sarih an gane tajridus sarih muktasar wanda data yake biyawa Dr. Sani za ku jana sa a rahama to shi oka dan littafin azzabidi ne ai al-yamani ne za ku jana ce ma azzabidi shi mai littafin tajridus sarihi to shine yake cewa to zabidin nan ku rike gari ne a Yaman kadima makka ta bibida'a wani mutum daga wannan mutanen ba faɗi sunansa ba ya zo makka bibida'atin da kayan wato siyarwa sil'a kayan siye da siyarwarsa shine bida'a fashtara minhu al-asu bin wa'il sai wani bawan Allah da ake kira asu dan wa'il kawai sai ya siya wa mana'ahu haqqahu amma da ya siya sai hana shi kuɗin kar a manta lokacin jahiliya ne ba ma aiko annabi alaihi salatu wassalam ba sai ya hana shi kuɗin sa to me ya faru nan da nan fasta'da alaihi zabidi ashrafa quraish ai fasta'ala nan da nan wato sai wannan mutumin yaman din sai ne mu taimako a gurin manya-manyan mutanen Qurayshawa ya je bakin Ka'aba ya fara wato yi kuwa jama'a ya jama'a ku taimaka mu me ya faɗa a nan da ya faɗa aka sai ce falam yu'inuhu li makanati al-asi fihim ba wanda ya taimaka mar saboda matsayin asibin wa'il a cikin su babu wanda ya taimake shi a daidai wannan lokacin to ana haka kawakafa inda alka'aba sai tsaya a gindin ka'aba kawai wata gasa bi alifihir wa alal muru'a sai ne mu taimako a gurin alifihir su ne wato banu fihir da kuma ahalul muru'a yace ya ahala fihirin a jikin ka'aba ya ku banu fihir wa alal muru'a da duk masu mutunci na makan nan na garin nan ina neman taimako a gare ku domin na zo da kayana wani ya siya ya hana ni kuɗin wanda ya fara miƙewa shine Zubairu bin Abdul Muttalib dan gidan Abdul Muttalib ne nan da nan yana tashi zai ce mali haza mutri yace wallahi ba za mu bar wannan ba ba musulunci ba a lokacin amma yana ji yace wallahi ba za mu daga bar kafa ba to shine yake cewa fattama adbalu hashim yana faɗar wannan sai banu hashim suka haɗu wa zuhura da banu zuhura wa banu taim bin mora da banu taim bin mora fi dari abdullahi bin jud'an a gidan wani bawan Allah da ake kira abdullahi dan jud'an wannan mun san tarihin sa tunda muna karatu shine wani bawan Allah da nana Aisha take cewa yaya wato irin ciyarwar da abdullahi bin jud'an yayi da irin karamcin da yake da shi da kaza da kaza da kaza me matsayin sa yanzu saboda mutum ne mai kyauta ga karrama baki mai mutunci amma annabi alaihi salatu wasallam ya ce ai bai ce la ilaha illallah ba bai musulunta ba kuma annabi yana nan annabi ya zo da baya nan sai a ce ya shiga cikin ahlul fatra annabi alaihi salatu wasallam ya ce bai taɓa faɗar wannan kalmar ba duk da wannan karamcin da ya yi Allah madaukakin sarki ba zai saka shi a aljanna ba fasana alahum da'aman domin yana da karamci nan da nan sai ya sa aka yi musu abinci wata halafu fi shari haram suka haɗu suka yi rantsuwa a watan wato haram wanda aka haramta yaƙi inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum to wannan sune wato ashurul hurum din kenan shine zulqa'da malai yace wa huwa zulqa'da shine zulqa'da da ba haka ce zulqa'da zulhijja ko zulqa'da zulhijja muharram rajab shine annabi yace salatun mutawaliyatun wa wahidun mudhar uku a jira ɗaya a wari idan ka faro sha ɗaya sha biyu ɗaya ka gansa a jere sai kuma ka koma kan rajab shine na bakwai to su ne watannin da ba a yaƙi yaƙi to a daidai wannan watan wa huwa zulqa'da fa taqa aqadu suka yi alƙawari wata halafu kowa ya rantsuwa billahi suka rantse da Allah ne kunun na yadan wahida cewa wallahi za su zama hannu ɗaya ma'al mazlumi dan taimakawa wanda aka zalunta ala zalim an gane ko akan azalim shine taron abin da aka yi daga yau kaji an ce hilful fudud wannan abin ake nufi taro aka yi domin wanda za ku zo daga cikin durus za ku ji me malai yake so ya gaya mana hatta yanzu ana iya yin taro a haɗa arna da musulmi don yin wani abu malam zai faɗa domin gashi a lokacin za mu ji kuma mai annabi zai faɗa wanda zai ba mu hukunci to shine suke cewa hatta yurar da ilayhi haqqu suka yi rantsuwa suka haɗa hannu da suka ce wallahi duk wanda aka zalunta sai mun dawo mar da haƙƙin su kungiyar su kenan kawai ta kwato haƙƙin dan adam eh yan umar ɗin kenan amma irin na da ba na yanzu ba an gane ko to shine yake cewa wa sammat quraishun hadha al-hilfu hilf al-fudul shine wato quraisha suka sanya wannan taron wannan ganawar da aka yi ko kawancen da aka yi hilf al-fuduli wato kawance irin na ma'abota falala shine ma yake cewa wa qalu suke cewa laqad dakhala haula'i fi fadlin min al-amri hakika wayannan mutane sun shiga wata falala daga cikin wani al'amari wannan duk wanda ya shiga wannan ai kage yana cikin waɗanda za a lissafo a cewa su suka yi hilful fudu to shine kowa ma a gari yana faɗa cewa sun samu wata falala ta musamman hatta a wannan lokacin wanda suka yi hilful fudu ana ɗaukaka su saboda wannan abin da suka yi na kwato hakkin dan adam to shine malai yake cewa wa qad hadara annabi sallallahu alaihi wa sallam to a wannan lokacin duk da annabi yana da yarinta hadara ya halatta hadal hilfa wannan taron allazi hadamu bihi sarha zulmi wanda suka rushe tsantsan zalunci da wannan taron to annabi yana ciki tun a ma lokacin wa rafa'u bihi manarar haqqi sannan suka daga tuta ko kololuwa ko tuta zaka iya faɗa haka ko kololuwar ginshiki na gaskiya wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yana cewa shahidtu hilfal mudayyibina ma'a umumati na halitti ga hadisi nan ya zo za mu biya shi yanzu hadisin Imam ahmad an gane ko to sai yake cewa da ibnu hibban yake cewa shahidtu hilfal muqayyibina ma umumati wato na halarci taron waɗanda suke almuqayyibina masu masu san tsarkakewa masu san tsarkakewa daga zalunci ma umumati tare da baffannina waɗanda suke yayyan mahaifina da kuma kannan mahaifina wa ana gulamun alhali ina yaro fama uhibbu anna li humuran na'am yace wallahi ba zan so a ce ina da jajayen raƙuma ba jan raƙumi kuma a nan lokacin kana ji kamar wanda yake da jet ne a yanzu jirgin sama helicopter kyakkyawa mai kyau kamar yadda yake saboda sai mai kuɗi ne yake iya samun wato wannan jan raƙumin to shine yake cewa kamar yadda ya faɗa hadisin sayyidina ali la an yahdi Allah bi karajulan wahidan khairul laka min umurin na'am ko Allah ya shiri mutum ɗaya ta hanyar ka ya ba baka jajayen raƙuma domin su ne a lokacin abubuwan da suka fi samun fifiko da shi to shine ma yake cewa shine yake mala yake cewa fa ma uhibbu anna li humuran ni'am ba zan so a ce ina da jajayen raƙuma ba fiye da wannan wato taron yace wa an ne wanke su yace kuma ku sani ina mai tabbatar da wannan taron duk da a yanzu yana annabi yake faɗa yace ina mai tabbatar da wannan taron duk da zamanin jahiliya aka yi shi amma taro ne kyakkyawa domin a wani hadisi oke gashi nan a nan ƙasa wa ƙala sallallahu alaihi wa sallam laqad shahidu fi dari abdullahi bin jud'an annabi alaihi salatu wa sallam yana cewa na halatta a gidan abdullahi dan jud'an hilfan na halitta wani taro ma uhibbu anna li bi humurin na'am wanda ba zan so a ce ina da jajayen raƙuma ba fiye da a ce na halitta wannan gurin wato halatta gurin ta fi a ce yana da jajayen raƙuma walau du'itu bihi fil islam yace da za a gayyace ni yanzu ba a musulunci irin wannan taron la ajabti wallahi sai na je kun gane yanzu abin da yake so ya faɗa nan ko a yanzu a musulunci aka gayyace ki ake ba haramun bane dan arna sun gayyace ka taro yanzu wanda yake akwai maslaha a ciki kaje kaga ba a so mutum ya rika abubuwa da ka off head mutanen mu yanzu aka yi ta abubuwa kawai mutum ya faɗi kalma saboda mutanen mu yanzu aka ga mutum baya karatu amma in aka zo wani abu sai ya ce duk da ban sani ba kaza ne ya fara jahala kansa cewa shi jahili ne kuma ya bada fatawa haka muke yi yanzu ai wallahi kaza tun duk da ma ban sani ba dai amma wallahi kaza ne kaga ya jahala kansa kuma ya bada fatawa to kuskure ne babba duk abin da za a yi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi to shine malai yace la'ajabtu hadisi ne bai haƙi ya fitar da shi a sunan nasa sunan al-kubara an gane ku kyakkyawan hadisi kuma malai ce durusun wa'ibar wato akwai darasai da ababen lura a cikin wannan sai ce inna al'adila qimatun mudlaqa ku sani adalci wata kima ce wani matsayi ne wanda yake sakewa kaidi ba wanda zai iya in kana adalci ba wanda iya zai ba zai iya tattaro iya wato limit din matsayinka walaysat nasabiya kuma ku sani shi kamar yadda ya faɗa mutlaka wato ya shafi kowa kenan shine mutlaka ba a cewa za ka yi adalci kawai akan arne za ka yi akan musulmi kai banda arna shine wato qimatun mutlaka ya shafi kowa kar ka ɗauka wai in za a samu misunderstanding tsakanin arne da musulmi a ofis ɗinku musulmin bai da gaskiya ka zo ka ba shi gaskiya ba a haka idan kai haka ma baka fa fahimci addini ba karanta suratul nisa'i da kyau ka ji irin rigimar da ta faru tsakanin arne da musulmi Allah ya yanke hukunci me annabi ya yanke hukunci a kai saboda haka adalci ake yi wannan abin zai iya sa ka janyo hankalin ma wanda ba ma musulmin ba har ya zo ya shiga musulunci dan tabbatar da cewa muna da adalci kuma a musamman a yanzu ba abin da za ka yi ka jawo arne ma wanda ba musulmi ba irin mu'amala domin da hanyoyin da ya kamata mu jawo hankalinsu wasu sun gurɓata su mu'amala ka ce kawai za ta za yanzu an ne yadda da kai kyakkyawar mu'amala to shine yace walaysat nasabiyya an gane ko ba a kallon nasaba in an tashi yin adalci wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi alaihi salatu wa salam yazharu i'tizazihi bil musharakati yana bayyana buwayarsa wajen tarayya an gane ko wajen tarayya shine musharaka fi ta'zizi mabda'i al-adli wajen buwayar da wato farar da tabbatar da adalci qabla bi'tati tun kafin aiko shi bi aqdaini ta bangaren wato kulli guda biyu abin da yake nufi anan falqiyamul ijabiyya wato tsayawa wacce ake nema akan mutum tastahiqul ishadata biha tana buƙatar wato practical in kana so mutum ya yi adalci to kana gaya mata ya fara gani a kanka shine tastahiqul ishadata biha tana buƙatar a yi da aikace hatta law sadarat min ahli jahiliya an gane kuma ko da irin wannan abin ya bujiro ne wanda zaka yi adalci ya bujiro ne da wato daga waɗanda suke ahlul jahiliya abin da malai yake nufi anan fal qiyamul ijabiyya tastahiqul ishada wato tsayawa akan abin da yake al ijab shine wato neman wani abu wanda yake mai amfani to tsayawa da adalci akan irin wannan tastahiqul ishada tana buƙatar yin abu practical da kuma kulawa da ita hatta law sadarat min ahli jahiliya ko da wannan abun da ake nema ka zo ka tabbata a kansa ya bujiro ne daga waɗanda suke ma'abota jahiliya ne suka nemi ka zo ka yi wani aiki wanda za a tallafa wa wasu to ana buƙatar ka yi a kanka sannan kuma ka je ka tallafa na biyu kana hilful fuduli wa hatan fi zalamil jahiliya ku sani cewa wato hilful fudul taron kawance da aka yi ya zama waha wani fage ne fi zullamil jahiliya a cikin manya-manyan azzalumai na jahiliya aka fito da wannan taron domin a lokacin mutane ne da idan wani ɗan yaro kamar yadda suke yi da layas alulan nasa alama kana burhana idan inda wani zai zo yanzu ya ga ana faɗa da ɗan ƙabilarsa guda ɗaya to idan suka zo zuwa zai tattaro 'yan ƙabilun duka su zo kawai a rufar wa wannan mutumin guda ɗaya ba sa tambayar me aka yi me ya faru sai an kai shi ba wata kila sai an gama dukansa ko an kashe shi sai kuma su kirawo dan nasu ce wai me ya faru saboda tsantsar zalunci da suke a wannan lokacin ba a tambaya sai me ya faru ba sa yi sai sun gama abin da za su yi to shine malam yake cewa wa fihi dilalatun bayyana akwai dalili wanda yake a fili anna shuyu al-fasadi wannan kungiyoyin mabarnatan kungiyoyi da ake da su fi nizamin suna da wani tsari aw mutami'in ko taro la yu'na khuluhu min ayi fadila haka ne la yu'na khuluhu min ayi fadilatin to shine ma ne yake cewa wato wanda ba sa lura da khuluhu min ayi fadila ba sa lura da cewa menene ya janyo wannan abun min ayi fadila ta kowane bangare fadila abin da ake nufi min ayi nahiya ta kowane bangare abin ya zo kamar yadda na gaya muku yanzu da mutum ya zo ya tar da ɗan ƙabilarsa ko shi ya yi tsokana kawai zai za su rufe wancan da duka fa makkata mustami'un jahili ku sani makka a wannan lokacin matattara ce ta jahilan mutane da kuma wato jahiliya period da ake ciki haimanat ai sai ɗarat wadda ta mamaye alaihi ibadatul awsan wanda bautar gumaka ta mamaye wannan garin wal mazalimi da kuma zalunci wal akhlaqi azzamima da munanan halaye azzamima su ne halaye ababen zargi duk sun mamaye maka a wannan lokacin ka zulmi kamar zalunci wa zina da kuma zina wa riba da cin riba wa ma'a hadha kana fihi rijalun ashabi nahwa amma fa duk da haka akwai mutanen da suke ashabu nahwa wato ma'abota halaye kyawawa na kuwa bi ma'ana al-akhlaq ko ash-shama'il an fahimta da kyau ku ma'abota na kuwa shine kyawawan ɗabi'u wa muru'atin da mutunci duk da wata abin da ake gaba su mutunci a ciki yakrahuna zulma waɗanda suke kin zalunci wala yuqiruna kuma ba sa tabbatar da shi malai yace na uku inna zulma marfudu ku sani zalunci abin korewa ne shine an rafudu shi za a ke cewa shi a rafida an gane ko saboda sun korewa sun yi rafadin abubakar da umar shine rafida sai a ce musu rafida to an rafudu shine wato a korewa inna zulma marfudun bi ayi sura ku sani cewa zalunci abin korewa ne ta kowace sura walau waqa zulmu ala aqallin nas ko da zaluncin ya afka kan mafi karancin mutane innal islam yuharibu zulma ku sani musulunci yana yaƙar zalunci wa yaqifa bi janibil mazlum sannan yana tsayawa a gefen wanda aka zalunta dunan nazari ila launihi ba tare da ya kalli kalar wanda aka zalunta ba din ko wanda ya zalunta wa dinihi ko addininsa cewa kirista ne ko ne ba ruwanmu da wannan adalci kawai wa waɗanihi da kuma gari ba ruwansa da gari addinin ya zo kawai kallo yake ba ruwansa da wa jinsihi ba ruwansa da cewa an ta hausawi au yorubi an gane ko ko inyamuri ko waye ba ruwan wannan ko ba fulatin kawai da an zo za a duba a gani cewa waye ya zalunci wani na hudu ma ne yace jawazu tahalufi ya halatta a rantsuwa a taru a rantsuwa wa ta'awudi kuma ya alkawari ala fi'lil khairi aw ta wani aiki na alkhairi wa huwa min qubayl ta'awul al-ma'muri bihi fil qur'an wannan kuma ya zo ne min qubayl an gane shi aka yi tasgiri kabulu ne min qubayl qubayl ta'awun tun kafin zuwan cewa Allah da ya ta taimake keniya al-mamur bihi wanda aka yi mana umarni da shi fil qur'anil karim tun kafin zuwan wannan ya halatta a yi irin wanta abin a baya qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Allah ya ce ku rika yin taimake keniya 'alal birri wajen nagarta wa taqwa da tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kar ku rika yin taimakekeniya wajen sabo da kuma wuce gona da iri ko ta'addanci suratul maida aya ta biyu mala yace na biyar alal muslimi wajibi ne ga kowane musulmi an ya kuna fi mujtami'i to ya kasance a mujtama mu aka ce mujtama shine society ka zamto cewa a cikin mujtama taka inda ake haduwa a wannan society din ijabiyan fa'ilin kai mutum ne mai janyo alheri ba mai kawo matsala ba shine ijabiyan fa'ilin ya zama to a society community ɗinka kana janyo wato abubuwa na amfani ba marasa kyau ba yanzu wanda zai zama dilan kwaya ya kawo unguwar nan ai kaga bai janyo musu alkhairi ba ko ba haka bane wanda zai zo da gidansa yanzu ya tashi ya bawa karuwai bai kawo alkhairi ba to so ake zama ijabiyan fa'ilan wanda duk wani abu na alkhairi wasu matasa sun faɗi a amjam ko kuma ba su yi MDE za su yi yanzu ya ɗebo musu malamai a yi musu extra lesson shi ne ijabiyan fa'ila ko kuma abin da wani bawan Allah ya yanzu za a fara karatu ya kawo littattafan ya rage kuɗi ya zama ijabiyan fa'ila kaga mai janyo alkhairi ga matasa kenan ga kuma al'umma gaba ɗayanta ba amma ba wanda zai zo yanzu kawai ya zo ya ajiye katon majigi ya ajiye shi kawai a rika kallon batsa kuma kyauta majanar wa balashi kaga wannan ba ijabiyan fa'ilan bane to duk wanda zai janyo wani abu na alkhairi shi ake kira ijabiyan fa'ilan wanda zai janyo abun mai aikata janyo abun da yake na alkhairi la an yakuna raqaman min al arqab to kun ji abin da malai yace ana so ka zama irin wancan la an yakuna raqaman min al arqami ba wai ya zama tukun lissafi ba shine raqaman min al-arqam al-raqamu lamba kenan to kan mutum ya zama cikon lissafi zero kenan shine ai cikon lissafi ko in ka sawa ne yanzu ba za ta zama goma wanje ka sa zero to kan mutum ya zama raqaman min al-arqam eh cikon lissafi ala hamish al-ahdath al-hamish kuma shine wanda yake allazi la yushariku fil umuri al-amma shine hamish wanda baya shiga cikin duk abubuwan da za a yi na tattauna yanzu an samu wata matsala ana so a magance ta shi baya shiga irin wannan lamarin ba abin da ya mazaci in dai gyara ne za a yi to wanda shi ne hamish sai ce ala hamish hamish lahadar ya zamto hamish ne babu ruwansa da al'amuran da suke faruwa fi bi'ati a bi'arsa a yanayinsa shi ba abin da ya mazafi kowa ma me za a je a yi wa mutami'ihi da kuma zamantakewarsa to shine mali yace yaral mutatabba'u li awda'i jaziratil arab yace zaka ga wanda yake bibiyar abubuwan da ke faruwa a tsibirin larabawa bi sifatin amma wato a sifa ga mamiya ga wata waya tana kiran sallah asuba ga mammiya wa wudiya makkatal mukarrama markazul jaziratul dini an gane ko sannan ya maida makka wato ita ce markaz na wato tsibirin addinin mu wasaqafi da kuma wayewa saqafa shine wayewa wasiyasi da siyasaka wa waqi'a da irin abubuwan da suke faruwa gaba daya anna al-ba'itha li ahli ad-dama'ir an gane ko li ahli ad-dama'ir al-hayya lallai anna al-ba'itha lallai waɗanda suke rayuwa li ahli ad-dama'ir al-hayya wato ko kuma anna al-ba'itha li ahli ad-dama'ir al-hayya lallai waɗanda suke masu tunani wanda suke rayuwa akan irin wannan waɗanda suke rayuwa akan irin wannan tunani wanda yake rayayye ko wanda suke tafiya akan tunani wanda yake rayayye alayin ja'i hadal hil abu ta wato haɓakar da irin wannan taro lam yakun hadithatan ta ta'allaqu bi fardin wahidin to ku sani cewa duk masu tunani na cewa suna so su rayar da irin wannan taron da annabi alaihi salatu wasalam suka yi da banu zura da banu hashim a wancan lokacin to lam yakun ba zai taba kasancewa ba hadisatan ba zai taba zama wannan al'amarin ba zai taba zama ta ta'allaku bi fardin wahidin yana da alaka da mutum ɗaya ba su wanda yake so a kai gyara a Hausawa to dole sai jama'a sun haɗu shine lam yakun ta ta'allaku bi fardin wahidin gyara baya rataya a wuyan mutum ɗaya kama abin da ya faru a cikin unguwarmu muna so a kai gyara cikin gandu na je sami gari muna magana da shi an samu layi guda to da yara ƙanana sun zama diloli na ƙwaya da abubuwa har an taso yara daga makaranta ƙanana a can baya bai wajejen gidan zuɗin nan bayan gida yara ƙanana daga an taso su daga islamiyya kawai ɗaya yaron ya tsinci kwalabar benelek an sha an rage kawai sai ya zuƙa sai ya ce ɗaya yaron da zaƙi to sai ya ce kaga wajibi ne a ɗan mataki muke magana da mai gari sai ya ce irin wannan maganar ya mun sai yake cewa ai hannu ɗaya baya ɗaukan jinka ta ya za a yi mutane an ɗauko abubuwa in ana so gyara ya yi so kowa ya yarda a cikin lokonku idan da masu irin wannan matsalar ku haɗa wani kwamiti alal aƙalla a ce mutum goma ko ɗan gidanku ne ba daidai ba a hukunta shi shi ne za a yi gyara amma idan aka ce kawai mai gari ake jira to al'amari ya lalace to wajibi ne iya layin mu yanzu ba za mu ga abubuwa na faruwa kawai sai dai mu rika mamarin ba a koma gefe a tsaye gumi a giru babu yadda za a yi a gyaru yaron nan da zai zo ko wanda ko ya girme ku wanda zai zo ya wannan abun ya san cewa rashin mutunci ba shi da malami yanzu za ku iya je malintar ku ku yi rashin mutunci shikenan sai a yi wanta wannan bangaren kwanakin baya da suka fara haka a yan samu sauki in suka kama yaro ya zo aka kama shi da kwaya in dan gandu ne misali sai ma bulala ashirin in ba ko ne ya zo daga nan hausa ko da ɗan agundu sai ma arba'in shi ne daidai kawai har zuwa kai yanzu ka kawo kaburo unguwa ku kawo za ka ɓata mana unguwa to sai ma arba'in wancan shekarar last year kamar yadda shi mai garin ya gaya mun sun yi wannan tsarin kuma aka samu sauki sannan idan suka kama kwaya ba sa kai wa 'yan sanda tsarin da suka fito aka hada da galadima ya daure musu gindi a wannan lokacin cewa aka kama mutum sai an zane ka kuma a samu abin da aka a kona sannan kuma ba ga yan sanda ba za a ba wa yan sanda ba sai an ba wani mukalafatu sai an zane ka kaji a jikinka sannan sai a mika wa dan sanda shi kuma galadima a lokacin ya ce duk dan sandan da ya bada beli sai ya ci abu kazar kazarsa ya daddanno musu ta maguzawa kuma aka samu lafiya daidai lokacin to wannan ta kaga hilful fuzul din kenan wannan shine hulbul fuzul din mutane su zo ta da a haɗu domin a magance domin kai zauna ka janye hannunka yanzu da kannan mu da ƴaƴan mu da kowa ma wallahi sai sun shiga harka kar ka dauka wai kai exonerating ƴaƴan ka yanzu ka ware su ba su da matsala wallahi za su zo suna nan ana nan ana nan za a samu su bakin fenti domin kun ki tsayawa ku magance abu mun ga yadda da abun da ta yi alaran da malamai da mai ma'aikata da kowa suka ajiye komai suka tsabtace unguwarsa haka suka yi da abun da da abun ko wucewa za ka yi kana da san ka ai ma kwace kana daga waya yanzu ta zama kana gaba wani zai ce to gaba ka miko wallahi gaba ka miko kana waya yana bin ka baya kana gaba zai ce to gaba ka miko in baka miko ba kuma ka san zancen amma abubuwa sun yi sauki fiye da yadda kake zato to wajibi ne